إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na Sunanu Abi Dawud yau muna goma sha tara ga watan Zulqa'da hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a wannan shine karatunmu na 28 a 29 kenan wannan shine karatunmu na 29 30 ba ɗai a cikin kitabu tahara taken karatunmu na yau shine يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن القاسم الله مالك توا يا كي wanda kake cikin damuwa ya kai wanda kake cikin kunci to ina maka bishara ta alkhairi da cewa mai yayi damuwa da kunci shine Allah amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yake yayi damuwa ga wanda ya roƙe sa sannan kuma yake yayi matsala da tsanani a baiti na biyu sai yake cewa Allah madaukakin sarki yana horar da sauki bayan tsanani inna ma'al usri yusra sai ce don haka kada ka yi tsuwa kada ka damu domin mai raba arziki shine Allah madaukakin sarki wannan ayar tana wannan baitin yana koyar da mu tsantsar tawakkali tawakkali ko yana ɗaya daga cikin tauhidi dogaro ga Allah madaukakin sarki duk lokacin da ka shiga tsanani kada ka manta akwai mi bayansa akwai sauki bayansa inna ma'al usri yusra mafi girman matsalar da muke fama da ita a yanzu wanda dalilinsa ne muke shiga matsaloli kuma matsalolin su dawwama har su kai ƙarshen mu ma shine rishin sidqul azima Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan karba muku to matsalan muna roƙon amma sai dai bamu da sidqul azima menene sidqul azima shine bamu da tabbaci bamu yin yaƙini a zukatanmu da cewa Allah zai karba muna muna shakka a cikin addu'a da muke yi manzo Allah ku yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah tare da kuna da sakankan cewa da tabbacin cewa Allah zai karba muku abu na gaba shine sauri gaggawa kai kana so dai kana matsala dai ka roki Allah dai kai sai Allah ya kawar maka da abin gaggawa shi ma yana daga cikin abin da ke kawo mana cikas a rayuwa kenan idan muka rabu da waɗannan matsalolin guda biyu to wallahi duk matsalar da muka shiga da sauri Allah zai kawo mana dauki Allah zai kama da ɗauki a lokacin da ya dace mu yadda Allah zai karɓa muna kuma sannan kada mu nuna gaggawa Allah ya yaye ma masu matsaloli matsaloli da masu kunci kuncinsu dan ba a manta ba za mu tashi babu ma ja a filmashi ila salati fi zulami babin da ya zo game da bayanin tahiya zuwa masallaci a cikin duhun dare tattakawa zuwa masallaci a cikin duhun dare me falalar wannan haddathana yahya ibn ma'in haddathana abu ubaidata al-haddad haddathana isma'ilu abu sulaiman al-kahhal an abdullah ibn aus an buraidata an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala bashir al-masha'in fi az-zulam kayi bushara ga wanda suke tahiya a cikin duhun dare ilal masajid zuwa masallatayya bin nuri tammi yawmal qiyama da cikakken haske a ranar alkiyama amfanin haske kuma shine zai mi shine zai taimaka maka a wajen tseketare me a wajen ketare sirati nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana atmim lana nurana waghfir lana يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم kinan amfanin haske a alkiyama da shi zaka tsallake siradi kinan yana daga cikin abin da zai samu maka da haske a ranar lahira shine kokarin kula da sallolin da ake yi da dare wa inne salloli ne ake yi da dare sallar isha'i da sallar asuba har magriba ma tana ciki tunda da rana ta haɗe dare ya shiga kenan takawar da zaka yi zuwa masallacin nai malai ce babu ma ja a filhadi filmashi ilasala babin da ya zo game da yanda ake tahiya zuwa masallaci alhadi ay tariqatul mashi ilasala bayanin yanda ake tahiya masallaci malai ce haddasana muhammad ibn sulaiman al-ambari anna abdul maliki بن عمرو حدثهم أن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن أجرة أدركه وهو يريد المسجد كعب بن أجرة يا إسكوسة ينا شرن تهيا مسلاتي أدرك أحدهما صاحبه ɗaya daga cikinsu sai ya riski wani qala yace fa wajadani wa ana mushabbikun bi yadayya sai ya same ni na rungume hannuwana ina tahiya masallaci fanahani an zalika sai ya hanin daga wannan wa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce idza tawadda'a ahadukum idan dayanku yayi arwalla fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallarsa ثم خرج عامدا إلى المسجد sannan ya huta amidan ay qasidan yana mai tunkara masallaci fala yushabbikanna yadayhi to kada ya rungume hannuwansa fa innahu fi salatin domin shi kamar yana a cikin sallah ne wannan hadisin abin da yake nuna muna lokacin da ka kamo hanya zuwa masallaci to ana rubuta maka ladar kaman kana cikin sallah ne idan ko mutum yana cikin sallah me yake da suna yana rungume hannu idan aka ce rungume hannu shine misali kai haka shine at-tashbik hakan ga yana daga cikin at-tashbik haka ma yana daga cikin me yana daga cikin at-tashbik to yana sallah ana yin haka ba a yin haka yana sallah ana yin haka ba a yin haka kuma daga cikin hikimar da ta sa aka ce in zaka zo masallaci kada ka rungume hannuwa ko kuma ka maƙe hannuwa shine lokacin tahiyar ba za ka ji daɗin tahiyar ba tana iya ma ba za ka yi saurin tahiyar ba wanda kuma rashin saurin zai iya jayo maka da asarar raka'a ko kuma takbiratul ihram na jam'i mala yace haddathana muhammad ibn mu'adh ibn abbad al-ambari haddathana abu awanata an ya'la ibn ata'in an ma'bad ibn hurmuz عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت wani mutum daga cikin mutanen madina mutuwa ta zo masa faƙala sai ya ce inni muhaddithukum hadithan lallai ni zan ba ku labarin wani hadisi ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban ba dan komi kuma zan ba ku labarin wannan hadisin ba sai dan neman lada sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa idza tawadda'a ahadukum idan ɗayan ku yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallar thumma kharaja ila salati sannan ya huta zuwa sallah lam yarfa qadamahu al-yumna ba zai daga kahorsa ta dama ba illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan face Allah ya rubuta masa lara daya walam yada qadamahu al-yusra kuma ba zai aje kawarsa ta hagun ba illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayyi'atan face Allah ya goge masa wani zunubi ko zunubi guda falyuqarrib ahadukum idan ɗayan ku yana so ya nemi masallacin kusa au liyuba'id ko kuma ya nemi masallacin nesa an gane da kyau ko wasu kuma suna fassara shi in ɗayanku yana so takarsa tsakanin taka ta ɗaya da taka ta biyu ya nisantar da ita ko kuma ya kusantar da ita don saboda mi don saboda mi don saboda ƙarin lada an gane da kyau ko duk yanda aka fassara yayi na'am wallahu ta'ala a'lam mala yace fa in atal masjida idan yazo masallaci fa salla fi jama'atin sai yayi salla a cikin jam'i ghufira lah za a gafarta masa fa in atal masjida idan yazo masallaci wa qad sallau ba'dan alhali sun yi sallar wani sashi ma'ana an yi wasu raka'o'i wa baqiya ba'dun amma wasu raka'o'in sun yi saura salla ma adraka to ya sallaci abun da ya iske wa atamma ma baqiya kuma ya cika abin da ya masa saura kana kazalika to wannan shi ma haka ma'ana haka dai shi ma za a gafarta masa fa in atal masjid idan ya zo masallaci wa qad sallau alhali ha an yi sallah fa atamma salata sai ya cika sallah an gane da kyau ko ma'ana ya isko an kare sallah sai yayi sallah daga harko har karshen ta shi kadai kana kazalika shi ma dai haka nan zai samu ladar tahiya da yayi abinda wannan hadisi yake nunawa yana nuna shi falalar zuwa masallaci yana baya da alaka da sallar jam'i an gane da kyau ku ka samu sallar jam'i ko baka samu ba za ka samu ladar me takar da kai zuwa masallaci a shekara dan kai ji an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ka ce a to bari in tsaya gida in yi sallah in kai haka kai makanka asarar lada ta me lada ta taka zuwa masallaci idan kuka lura kuma nan manzo Allah ya bambanta inda za a kankare ma zunubi da inda za a kankare maka inda za a ƙara maka lada wurin kankare zunubi sai aka sa hagum domin a bangaren ne mala'ika mai rubuta zunubi yake wurin lada sai aka mi aka dangana shi da dama don saboda a bangaren dama ne mala'ika mai rubuta lada yake to wannan ita ce hikimar da yasa aka bambanta a tsakaninsu a takaicen uwa masu girma yana nuna muna taka zuwa masallaci yana ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi don ya tara lada mai yawa wadda za ta yi dalilin tseratar da shi a ranar alkiyama mali ce babun fi man kharaja yuridu salata babi mai bayani game da wanda ya huta don zuwa sallah fasu bi biha sai aka rigasa da sallar ma'ana ya zo masallaci sai isko ha an kare sallah shine ma'anan fasu bi biha ya zai yi kenan ko ma gida zai yi sallan ko kuma ya zai yi حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن عن محسن بن علي عن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة قال دقى أبو هريرة ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ دون أرولاه فأحسن وضوءه سيكوتة أرولسة ثم راح سيسبكو معنى يجي لوكة ديداتي أمسلاتي فوجد الناس قد صلوا سيسا متاني حسن سلمي سلا أعطاه الله جل وعز Allah maɗaukaki mabuwayi zai bashi mithla ajiri man sallaha kwatankwacin ladar wanda ya sallace ta a cikin jam'i wa hadaraha kuma ya halarce ta la yankusu dhalika min ajrihim shay'an wannan kun ba zai rage ladar wa'annan ba ko kaɗan abinda wannan hadisi yake nuhi shine mutum ne ya ji kiran sallah ko ya diba ya ga lokacin sallah yayi sai yayi gaugawa yayi arwalla yana zuwa masallaci sai isko an sallame sallah to za a ba shi ladar kamar wanda suka yi sallan nan ta jam'i amma da sharaɗi ya kasance uzuri ne dalilin uzuri ne bai samu mi ba bai samu jam'i ba tunda yana kwaɗayi malamai kuma suke cewa anniyatu ablagu min al'amali niyya ta yi aiki muhimmanci za ka iya kai niyyan abu ba ka yi shi ba amma ami amma a baka lada amma za ka iya kai aiki dalilin niyya kuma sai ami sai a baka ma zunubi wajen kiba wajen neman kiba a tono ramako wannan shi yasa malamai suke cewa anniyatu ablaghu min al'amali niyya ta yi aiki muhimmanci kinan a koda yaushe ka kasance da niyyan kokarin samun jam'i to dalilin wani uzuri baka samu jam'in ba dalilin niyyar Allah zai baka ladar kaman ka halarta a sallar jam'i wallahu ta'ala a'lam mala ya ce babu ma a fi khurujin nisa'i ila almasjid babin da yazo game da bayanin hutuwar mata zuwa masallaci ba'ana ya halatta mata su hita zuwa masallaci idan ya halatta to ya ya kamata su hita حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة دق أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي لا تمنعوا إماء الله kada ku hana bayun Allah mata ima su ne ibad kinan kishiyar ibad ne ibad maza ima su kun mata kinan kada ku hana bayun Allah mata masajidallahi zuwa masallatayyan Allah walakin sai dai liyakhrujina su hito wa hunna tafilatun alhali suna tafilat tafilat ai ghairu mutatayyibat alhali ba su sanya turare ba su hito ba tare da sun sa turare ba حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله kada ku hana mata bayun Allah zuwa masallatayyan Allah حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم almasajida kada ku hana matayenku zuwa masallaci wa buyutuhunna khairul lahunna amma su san da cewa su yi sallah a gidansu shi yahi musu alkhairi an gane da kyau ko wannan hadisin ko hadisan ko ruwayoyin suna nuna abubuwa guda biyu abu na farko suna nuna halaccin mata su hita zuwa ina masallaci tare da su tsaya a gida shi yahi mi shi yahi alkhairi kuma yana nuna haramun ne baya halatta namiji ya hana matarsa zuwa ina zuwa masallaci idan matarka ta ce za ta yi masallaci ido kannan kai an san ido kannan kai ko Allah ya kiyaye hanya ba ka da damar ka ce ta komo kun ga in mai ilimi ce ta ce wani zan je masallaci sai ta ce amma hala bayan nake baka sai dai haushi sai mun ta yi don ta san mi ba za ka iya mi ba in ka hana mata kenan yanzu kai ke da zunubi wannan shine kenan amma manzo Allah yake su tsaya gida su yi yahi alkhairi shi yasa an rawaito ɗaya daga cikin magabata wannan kisa na taba bada ta wasu suna cewa Umar ne al'ahammu dai ɗaya daga cikin magabata ya kasance matarsa ita yawan son zuwa masallaci gare ta domin lokacin sahabbai hatta kamsu salawat mata suna zuwa amma anan zaka ga sallar juma'a ce kawai suke zuwa to wannan shine ma alkhairi to amma dai a lokacin su kwadayin alkhairi yasa hatta saloli guda biyar suna halarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to matarsa akwai son zuwa masallaci to shi kun bai iya yami ya hana ta yanzu wata rana ta hoto daga masallaci sallar isha'i shi ana ƙara sallah sai ya rugo ya hoto daga masallaci sauri ya zo tsakiyar hanya yallabe tana biyowa ita kuma za ta tahiya gida sai ya biyo ta da gudu tana ganin an biyo ta da gudu ita ma sai ta arce an gane da ko tana zuwa gida ta shiga gida ta fara nishi ta fara nishi shi kuma sai tsaya bakin kofa sai da ya kare nashi nishi ya huce sannan sai shigo a gida tana ta yi har ta fara wanke kaho ya ce lahiya na gina ta nishi ta ce a ai ban kara zuwa masallaci lahiya ai wani dan wani dan hushi ya biyo ni an gane da kyau ko sai ce haba ai ni dama na ce ki tsaya gida ki sallan shi yahi wannan shi ake ce ma alhiyalu a shari'a suke cewa kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan fajaiza wa kullu hilatin tubtilu haqqan famuharrama duk dubarar da zaka yi dan ka tabbatar da gaskiya to a musulunci ya halatta yanzu wannan dubarar da ya ta halatta ko bata halatta ba ta halatta domin ta tsaya gida ta yi shi ya himi shi ya yi alkhairi shi ya lada to sai dubara ya hana ta amma kishiyar duk dubarar da za ka yi dan ka mai da ƙarya ta zamanto gaskiya eh gaskiya ko gaskiya ta zamanto ƙarya to wannan haramun ne kawai wanda ya san yana da salula in ya sare vai na sallar asuba yana iya tashi amma sai ki sare vai ko kuma ya sare vai kin amma dan yau bai saurin kwanta bai ce ka ni yau sallar asuban nan sai ta min oya sai ya kai salula can ƙuryar ɗaki kenan in ta yi ƙara da ita ta sani an gane da kyau ko wannan dubara ce kai kenan kana da zunubi na kin tashi sallar asuba na'am mala yace yace haddathana usman ibn abi shayba haddathana jarir wa abu muawiyah an al-a'mash an mujahid qala qala abdullah ibn umar qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idhanu lin-nisa'i ila al-masajid bil-layl ku yi mamata izini su je masallaci da dare qalabnun lahu sai wani ɗa nasa ya ce la na'zanu lahunna aiko mu ba za mu yi musu izini ba fayattakhidnahu dagalan sai su riki wannan hanya ta yaudara dagalan ai mukhada'a sai su roki wannan sai su riki wannan hanya ta yaudaran mazajen su wallahi la na'zanu lahunna dan na abdullahi yace na rantse da Allah ba za mu yi musu izini ba qala yace fasabbahu sai abdullahi bin umar ya zagi wannan dan nasa wa ghadiba ya kuma yi hushi wa qala sai ce aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idhanu lahunna ina cewa manzon Allah yace a musu izini a basu damar su je masallaci ko koma da dare ne wa taqulu la na'zanu lahunna kai kuma kana cewa ba za ka yi musu izini ba kun ga yadda sahabbai suke mi suke suke yin hushi lokacin da suka ga an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ne ya kawo hadisin da manzon Allah ya ce ku ba matan ku dama su je masallaci ko da daddare ne sai wani ɗansa ya ce wallahi ba za mu musu izini ba dan matan yanzu sai a hankali in aka ba su dama su je daddare masallaci suna iya su rika yaudaran mazansu sai abdullahi bin umar ya ce ina ce ma manzon Allah ya ce kana cewa ba za ku ba su izini ba ya zazzage sa yayi hushi a wata riwayar ma sai da abdullahi bin umar ya mutu bai ma wannan dan nasa magana ba dan ladabtarwa an gane da kyau ko sai da ya rasu bai kare mishi magana ba amma malamai suka ce me yake da suna bai jima ba da rasuwa kamar bayan abin ya haru ba a ji ba a dau tsawon lokaci ba shi abdullahi bin umar yami ya rasu domin ita gaba ko da akan gaskiya ne in ta dau lokaci tana zama me tana zama lahi bale ce babu a tashdidi fi dalika babin da yake bayani akan tsanantawa game da haka ma'ana game da hutar mata zuwa masallaci ma'ana hadisan da kuma za su nuna bayan ha an yi izinin kuma akwai wani tsanani da aka sa haddasan al-ka'nabi an malikin an yahya ibn sa'idin an amrata binti abdurrahman annaha akhbaratuhu anna aisha zawjan nabi sallallahu alaihi wa sallam ta ba ta labarin cewa aisha matar manzon Allah kalat ta ce lau adraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya riski ma ahdathan nisa'u abunda bid'ar da mata suka kyarkyaro ta zuwa masallaci lamana'ahunna almasjida da ya hana su zuwa masallaci kama muni'ahu nisa'u bani isra'il kamar yadda aka hana ma matan banu isra'il zuwa masallacin qala yahya yahya yace qultu li amrata sai nace ma amra amuni'ahu nisa'u bani isra'il su matan banu isra'il an hana su zuwa masallaci na ibada qalat na'am sai tace eh su a zamanin su an hana su huta zuwa masallaci wannan hadisi na aisha ba yana nuna haramci ba ne amma yana nuna dai tsanantawa akan cewa in mace za ta huta ta yi kokari ta huta a cikin mi ta huta a cikin sutura ya tabbata a hadisi wanda ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matan banu Isra'il sun kasance an halatta musu a farko zuwa masallaci sai ya kasance idan za su tahiya suna cin ado suna sa an warwaro ga kawahunsu da hannuwa da sun biyo gungun maza sai a ɗan kaɗa an gane ko sai a ɗan kaɗa kugu a kaɗa ƙawahu don mazan su mi su kalle su to da fitinar ta yawa sai aka haramta musu ma zuwa masallaci kwata-kwata an gane da kyau ko amma matan musulmai sun an hana musu an an halatta musu tahiyya tare da cewa su tsaya a gida su yi shi yahi zamantowa alkhairi malai ce haddasa nabnul musanna أن عمر بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها سلمت أجدنت أفضل من صلاتها في حجرتها شيه الخير دغ سلرتا أسكير جدنتا أنغانيكو hujira yana ɗaukar ma'anan sahnu dar tsakiyar gida baituha kuma yana ɗaukar ma'anan gurfa cikin ɗakinta kenan mace ta yi sallah a cikin ɗakinta shi ya hilada da ta yi sallah a tsakiyar gidansu wa salatuha fi makda'iha kuma ta yi sallah ma a ƙuryar ɗakinta afdalu shi ya hilada min salatiha fi baitiha daga sallarta a cikin ɗakinta ba sago ana gane da kyau ba duk lokacin da aka ƙara shiga lungu duk lokacin da ladar ta himi ladar ta hiyawaita wannan shine kenan مالك حدثنا معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء da a ce mun bar wannan kohar domin mata an gane da kyau ko wannan hadisin mun yi shi a baya qala nafi'un nafi yace falam yadkhul minhu ibn umar hatta mata sai ibn umar bai ƙara shiga wannan kohar da aka ce a bar mamata ita ba har sai da ya mutu قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم أن أيوب عن نافع قال قال عمر قال يتي عمر shi a ruwayarsa umar ne ba ibnu umar ba wa haza asahu kuma wannan ita ce magana wadda ta yi inganci akan cewa umar ne haka ba ibnu umar ba ma'anar wannan hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wata kofa yace a bar mamata ita sai kasance wannan kohar ana ce mata babun nisa kohar mata ba mai bi a wannan kohar in dai lokacin sallah ne amma akwai wanda suke bi in ba lokacin sallah bane to shi umar dan saboda tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko a wani lokaci ma baya mi baya bin wannan kohar abinda wannan hadisi yake nunawa idan an ce masallaci mata su zo to yana da kyau a keɓance musu wurin su nasu inda maza ba za su rika zuwa ba ko inda maza ba za su rika biyawa ba idan aka samu kishiyar haka to sai ya kasance su zamna a gida shine ma mafi alkhairi karawa da ko a can asalin masu zamna a gida su shi zamantowa alkhairi shi yasa ko ga idan kuka lura a ƙasar hausa a al'ada suwaye ke zuwa masallaci na juma'a ma na juma'a ne kawai ma suke tahiya ko to suwaye ke tahiya in ba yanzu ba da zamani ya sauya an kare da kyau ko mu a can da ni Allah yana gani a da ban taba ganin budurwa ba ko shakala kun san akwai shakala akwai budurwa akwai shakala akwai tsohuwa akwai lattizuwa to daga lattizai sai tsohi suke zuwa masallaci ko shakala ba su zuwa masallaci ma'aifiyanmu har sai a wannan a wannan shekaru ne ta fara zuwa masallaci da ta tsofa amma lokacin tashinmu tana shakala ba ta zuwa masallaci wannan shine kenan ban gane ba ba ku san shakala ba to shakala kamar 'yan shekara arba'in an gane ko 'yan shekara arba'in shakala ce amma wadda ta wuce shekara arba'in kamar zuwa hamshin latti zuwa ce wadda ta kai sattin zuwa sama ita ce tsohuwa kuna ganewa da kyau 'yan mata kuma ita ce wadda ta balaga an gane da kyau ko to wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam sai ku kara a cikin dictionary kinku na hausa kenan malai ce babu sa'ayi ila salati babi mai bayani akan tahiya zuwa sallah ma'ana ya ya kamata ya ake tahiya zuwa sallah ko kuma as-sa'yu ila salati sauri zuwa sallah gaugawa zuwa sallah fas'au ila dhikrillah ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya li salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah ku yi gaugawa to kenan wannan babin yana bayani akan gaugawa zuwa masallaci حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أنبسة أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله يناتيوا إذا أقيمت الصلاة idan aka tayar da sallah fala ta'tuha tas'auna kada ku zo mata kuna gaugawa ana nuhin gaugawa ta wuce gona da iri wa atuha tamshuna ku zo mata kuna tahiya wa alaikumus sakina kuma a tare da ku akwai natsuwa an gane ku ita ce as-sakina ai at-ta'anni tare da ku akwai natsuwa fama adraktum fasallu abunda kuka riske a masallaci ku sallace sa wa ma fatakum abunda kuma ya kubuce muku fa atimmu to ku cika sa qala abu daud abu daud yace kaza qala zubaidi haka imamu zubaidi yace wa ibnu abi dhi'ib da ibnu abi dhi'ib wa ibrahim ibn sa'd wa ma'mar wa shu'aib ibn wa shu'aib ibn abi hamza an zuhri wa ma fatakum fa atimmu abunda ya kubuce muku ku cika sa wa qala ibn aina an zuhri wahdahu ibnu aina daga zuhri shi kadai ne ya rawaito faqudu وقال محمد بن ع... وقال ابن وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره وجعفر بن ربيعه عن الاعرج عن ابي هريره فاتموا كتشكا وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو قتاده وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم غبا ديان قالوا سكتي فاتموا كتشكا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الصلاة كزوما صلى وعليكم السكينة الهالي كنا تكن نسوا فصلوا ما أدركتم سيكو سلاتي أبنك كإسكو أنا صلى وما فاتكم فقدوا كما وقدوا ما سبقكم أبن أكرقاكو سيكو meke da suna kubiyasa qala abu daud abu daud yace wa kaza qala ibn sirin haka al imam ibn sirin yace an abi hurairata wal yaqdi yabiya wa kaza abu rafi'in an abi hurairata wa abu dharr ruwiya anhu an rawaito da gari safa atimmu ku cika wa qudu sai ya kasance kun biya wa ikhtulifa anhu an samu sabani game da hadisin abu dharr hal ya inganta ko bai inganta ba wannan hadisin da ruwayoyinsa manzo Allah yake cewa idan za ku zo masallaci ku yi tahiya a cikin natsuwa abunda kuka isko ku sallace sa abunda ya kubuce muku ku cika fa'atimmu ku cika a wata riwayar faqdu ku biya to nan ne sai aka samu aka samu sabani a tsakanin malumai amma mafi yawancin ruwayu cewa suka yi fa'atimmu ku cika an gane da kyau ko idan aka ce ka cika ana nuhin ka zo masallaci ana sallan magariba sai ka samu raka'a biyu raka'a nawa ta kubuce maka raka'a guda to yanzu cikawa ne za ka yi ma'ana sai ka yi raka'a gudan nan ba tare da bayyana mi ba domin ita ce ta ƙarshe a gare ka idan kuma aka ce faƙudu ka biya wa ma fatakum faƙudu abin da ya kubuce muku ku biya to yanzu wacce raka'a ce za ka biya ta farko kenan zaka bayyana karatu ko zaka asirta zaka bayyana karatu an gane da kyau ko to amma magana mafi inganci shine faqudukin nan kalima ce wadda take da halshen damo a larabci faqudu yana da ma'anan alqada an gane ko ma'anan biya an gane da kyau ko yana da ma'anan kuma al'ada shine yi ko isarwa ana ganewa da kyau Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ard za a ce idan kuka biya sallah mi za a cewa idan kuka yi sallah ai fa idza addaytumus salah idan kuka yi sallah kuka aiwatar da sallah to ku yado a cikin ƙasa wannan kuma ita ce fassara mafi inganci biya da aka ce ba ana nuhin ka biya bashin rako'in da suka a kayi abin da ya kubuce maka domin ita sallah da farko ne ake zuwa ƙarshe kai abin da ka isko tare da liman shine na farko a gare ka yanzu abin da za ka kawo kai a gare ka shine na nawa shine na ƙarshe a gare ka kenan ka samu raka'a guda biyu a sallar isha'i yanzu in za ka biya raka'o'in in za ka yi raka'o'in da za ka yi za ka yi karatu ne a asirce domin kai yanzu wannan raka'o'in su ne na ƙarshe a gare ka su kuma raka'o'in ƙarshe ba a me ba a bayyana karatu ana ganewa da kyau ko wannan shine magana mafi inganci wallahu ta'ala a'lam mala ce babun fil jam'i fil masjidi marrataini babi mai bayani game da har ya halatta yin jam'i biyu a masallaci ɗaya ana ganewa da kyau yanzu masallaci mu mun kare sallar isha'i sai wasu su zo su ma su aza wani jam'i ya halatta ko bai halatta ba حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده من ظن الله ياسين كايواني متون زي صلى شي كدي ko ya shigo yana sallah shi kadai faƙala sai manzon Allah ya ce ala rajulun ya tasaddaku ala haza shin babu wani mutum da zai yi ma wannan mutunan sadaka fa yusalli ma'ahu sai ya yi sallah tare da shi a cikin hadishin sai aka samu wani mutum ya tashi ya bi wannan mutumin suka yi sallah sai kasance sun yi sallah su nawa su biyu hadishi kuma ingantacce ne kina akai tsaye wannan hadisin me yake nunawa ya halatta an sallame sallah an gane da kyau ko kuka shigo a masallaci sai kuka kasance ku biyu ko ku uku ya halatta ku yi saura ku yi sabon jam'i amma abin da bai halatta ba shine masallacin ba a yi sallah ba ku sai ku shigo ku aza jam'i ku yi sallan nan da su bu su yi ba to idan kuka yi haka kun yi me kun yi laihi kun yi riga malam masallaci an gane da kyau ko hausa ake cewa riga malam masallaci me sukin da riga malam masallaci kayi abu kamin liman yayi kenan abun babu shigo shine abin da suke nufi a takaice dai wannan hadisin a me yake da suna shine dalili akan halaccin yin sabon jam'i bayan an kare sallah amma duk da wannan akwai malumman mazhaba ta malikiya da shafi'iyya wanda su suna ganin idan aka sallame sallah a masallaci baya halatta wasu zo su azami sabon jam'i buku taɓa yin sallah irin wannan masallacin ba to ni Allah ya taɓa kai ne garan marshe akwai wani masallaci wanda har yanzu ina iya nuna masallacin an yi sallar azahar sun ƙare sallah sai muka shigo kusan mu hudu kuma mu biyar sai na shiga gaba za a fara za a sallah sai wani tsoho ya ce kai mun yi hoyi sallah muka ce eh tsoho mu ba mu yi bane za mu yi sai ya ce to ai in za ku yi ba za ku yi jam'i ba kowa guda guda zai yi tsohon nan ko ya hana mu yi sallah a cikin masallacin nan sai da muka fito waje muka yi sallah an gane da kyau ko da su a mazhaban malikiya an gane ko a risala ba a jam'i biyu a masallaci nawa masallaci guda sai mu ce mai risala ko mai malikiya ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai malikiyan Imam Malik shi yace kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahibi hadha al-qabr yana a masallacin manzon Allah yace kowa ana iya karban maganar sa in ta yi daidai kuma ana iya maida ta in ba ta yi daidai ba in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in ya faɗa shi kenan sami'ina wa ata'ana imma idan wani ya faɗi za a diba suke cewa aqwalul ulama'i yustadallu laha la biha aqwalul ulama'i yustadallu laha la biha idan malami ya gayi magana za a neman ma maganar sa dalili ne wai ba da maganar sa za a buga mi ba za a buga dalili an gane da kyau ko in dai mas'ala ce wadda take akwai dalili karara sai idan mas'ala ce ijtihadiyya wadda take babu dalili karara to shi irin wannan kana iya kai kai dogaro da wani kauli na ɗaya daga cikin manya-manyan malumai rahimahumullahu ta'ala mala yace na jazakumullahu khairan ai kun ji ma manzo Allah yace sadaka an kare sallan ne wa shi kadai ne shigo zai sallah sai manzo Allah ya ce wa zai ma wannan mutunan sadaka su yi sallah tare da shi in kai sallah tare da shi kaman ka mishi sadaka don kasa ya samu lada ta mi ta jam'i amma ba jam'i na asalin masallaci ba ya bambanta da jam'i wanda yake ba na asalin masallaci ba na dukkan shi ya halatta bayan la'asar ne an kare la'asar ga wani ya shigo sai ka ce to bari in kama maka samu ladan jam'i ya halatta domin sallah ce mai dalili an gane da kyau ko wadda aka hana ita ce wadda ba ta dalili wallahu ta'ala a'lam malai ce babun fi man salla fi manzilihi thumma adraka jamaa babin da yazo game da wanda yayi sallah a masabkinsa sannan sai ya zo ya iski wasu jam'i ma'ana sai ya isko ana sallah a cikin jam'i yusalli ma'ahum zai iya yin sallah tare da su ana ganewa da kyau ka yi sallah a masaukinka kana zuwa masallaci sai isko sai ka isko yanzu ne ma ake sallar da kai kai to ya halatta ka shiga kuma a ƙara yin wannan sallar tare da kai to amma wacce ce ta farilla wacce ce ta nafila za mu gani a cikin hadisi مالك حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب ya yi sallah tare da manzon Allah a lokacin yana matashi yana yaro matashi falamma salla lokacin da ya kare sallah idza rajulani sai ya ga wasu mutane guda biyu lam yusalliya fi nahiyatil masjid ba su yi sallah ba suna a wani bangare na masallaci fada'a bihima sai manzon Allah ya sa aka kirawo su faji'a bihima sai aka zo da su turta'adu fara'isuhuma kawahunsu suna suna makarkata ma'ana tsoro ne suka ji an ce manzon Allah na kiransu kuma daga sallah mai sallah hausa ake cewa duk wanda ka je na tsoron kira to yayi me to yayi lahi ko kenan suna ganin akwai matsala ana sallah mai sallah manzon Allah ya ce a kirawo su suka zo kawahunsu na zazzagi an gane da kyau ko faqala sai manzon Allah ya ce ma mana'akuma an tusalliya ma'ana mi ya hana ku yi sallah tare da mu a cikin jam'i ƙala suka ce kad sallaina fi rihalina har mun yi sallah ne a wajenmu a meke da suna a masabkinmu faƙala sai manzon Allah ya ce la taf'alu to kada ku sake yin haka idan salla ahadukum fi rahlihi idan ɗayanku ya yi sallah a masabkinsa sun ma'adrakal imama sannan sai ya zo rai isko liman walam yusalli bai riga ya yi sallah ba fal yusalli ma'ahu to ya yi sallah tare da liman ma'ana ya yi sallah tare da jam'i fa innaha lahu nafila domin wannan zai kasance masa ƙari an gane da kyau ko kuma ana iya fassara sa zai iya kasance masa nafila wasu malamai suka ce kenan ya nuna ta biyun ita ce mi ita ce nafila amma wanda suka fassara da cewa zai kasance maka ƙari ma'ana ƙari akan lada to sai bu su fassara da cewa ba ta farkon ita ce mi ta farkon ita ce farilla shi yasa ya zo a mota imam malik ina tsammanin abdullahi bin umar ne da ya kawo wannan hadisin sai wani ya ce to ya kai a me yake da suna sahabin manzon allah to idan na yi irin wannan wacce daga cikinsu za ta zamantowa sallah ta farilla wadda na yi a gida ko wadda na yi a cikin jami'i an gane da kyau ko sai abdullahi bin umar ya ce laisa laka zalik ba kai ki da wannan ba allah shi zai zaɓi wadda ta hida cewa sai na ce idan allah zai zaɓi wadda ta hida cewa a ganin kuwace ce allah zai zaɓa wadda aka yi a cikin mi a cikin jami'i wallahu ta'ala a'alam malici haddasana ibn mu'adin haddasana أبي حدثنا شعبة أن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ناي سلر أصبع تارد منظر الله بمنا أمنا بمعناه سيكاو معنر ونن حديث حدثنا قتيبة حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن الصعصع عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نازو سين اسكو منزون الله ينا cikin sallah فجلست سين زمنا ولم ادخل معهم في الصلاة ban shiga sallah tare da su ba qala yace fansarafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya juyo akan mu ma'ana ya sallame ya juyo fara'a yazid jalisan sai ya ga yazid yana canza wani bangare daban faqala yace alam tuslim ya yazid baka musulunta ba ya kai yazid qala bala ya rasulullah kad aslamtu yace a a ya manzo Allah aina musulunta aini musulmi ne qala yace fama mana'aka an tadkhula ma'a an-nasi fi salatihim to me ya hana ka ka shiga sallah tare da mutane qala yace inni kuntu qad sallaitu fi manzili ni na riga na yi sallah ne a masabkina ma'ana a gida a inda na sabka wa ana ahsibu an qad sallaitum alhali ina tsammanin kun riga kun yi sallah ne kun ga ashe idan ka shi an kama ka irin wannan hadisin kada ka yi tsammanin cewa sahabbai da gangan suna zamnawa gida su yi ne su yi sallah kun ga sahabin sai da ya ce ni na yi tsammanin an riga an yi sallah ne shi yasa sai da na yi sallah sannan na zo ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan ya ce faƙala sai manzon Allah ya ce masa izaji ta ila salati idan ka zo sallah ma'ana ka zo masallaci fawajattan nasa sai ka samu mutane suna sallah fa salli ma'ahum to kai sallah tare da su wa in kunta kad sallaita ko da ma a ce ka riga ka yi sallar takul laka nafila wannan zai kasance ƙari a gare ka ko kuma waccan da kai ta farko za ta kasance nafila a gare ka wa hadhihi maktubatan wannan kuma da kai ta bi sai ta kasance maka ta farilla ce حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت علي بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة wani mutum daga cikin mutanen asad bin huzaima ya bani labari annahu sa'ala aba ayyub al-ansari akan cewa ya tambayi abu ayyub al-ansari fa qala sai yace yusalli ahaduna fi manzilihi as-salata dayan mu zai yi sallah a masabkinsa thumma ya'ti al-masjida sannan sai ya zo masallaci wa tuqamu as-salatu al-hali kuma ana tayar da sallah fa usalli ma'ahum sai in yi sallah tare da su fa ajidu fi nafsi min dhalika shay'an sai in rika jin wani abu a rayuwata kaman abun da nayi bai dace ba kaman nayi laihi kaman kuskure ne nayi ya ne ra'ayinka fa qala abu ayyuba sai abu ayyub yace sa'alna an dhalika annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun tambayi manzon Allah game da haka fa qala sai yace dhalika lahu sahmu jam'in yace wannan zai kasance masa wani kaso na a da suna na haɗi kamar na haɗuwa wasu malamai suna fassara sa wannan zai kasance ya samu lada ta jam'i tunda a can bai samu lada ta mi ba bai samu lada ta jam'i ba a takaice wannan hadisin bai inganta ba amma hadisan da suka gabata sun inganta game da bayanin ya halatta in kayi sallah a gida ko kuma kayi sallah a wani masallaci an gane da kyau ko shi kuma wannan za mu gansa don saboda kada mu sa karatun cikin juna ka yi sallah a gida ya halatta in ka zo masallaci ka isko ana sallan nan da kai ka bi mutanen aimi a yi sallar tare da kai idan ka yi haka za ka samu amfani guda biyu amfani na harko za ka samu lada amfani na biyu za ka kawar ma kanka da shakka ta cewa wannan mutumin baya sallah an gane da kyau ko ana hitowa da masallaci aka ganga bakin kofa zamne ka san mutane da mummunan zato sai a ce ka shi wancan mutumin babu ruwan shi da sallah ana sallah yana zamne yana kallon mutane to kaga in kai sallah ka rage ma wasu dokar zunubin ka ko wannan shine kenan malai ce babun idza salla jama'atan thumma adraka jama'atan ayu'idu ga mas'alar da na so in kawo nan babu mai bayani idan mutum yayi sallah a cikin jami'i sannan ya isko kuma wata sallah a cikin wani jam'i a yu'idu shin zai sake sallar yana iya kuma yi irin wannan sallar ana ganewa da kyau wancan da muka yi ya shahi wanda ya sallah a gidansa ne wannan kuma ya shahi wanda ya yi sallah a wani masallaci ya zo kuma wani masallaci sai isko ana sallah nan da yi a wani masallacin kenan hukuncin yami ya sha bamban wancan a gida aka yi wannan kuma a ina a masallaci to shi ma ya halatta ya shiga ayi tare da shi ko bai halatta ba حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين أن أمر بن شعيب أن سليمان بن يسار يعني إنه مولى ميمونة باو ميمونة مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر نازو أوجن عبد الله بن عمر على البلاط ينا أونوري دا أكي ما بلاط ونوري نسنني ديكي أمدينة wa hum yusalluna sai na isko su suna sallah fa qultu sai na ce ala tusalli ma'ahum ba za ka yi sallah tare da su ba qala sai ibnu umar ya ce masa qad sallaitu aini na riga na yi sallah a cikin jam'i سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزon Allah yana cewa la tusallu salatan fi yawmin marrataini kada ku yi sallah a cikin ini guda sau biyu kada ku yi wata sallah a cikin ini guda sau biyu an gane da kyau ko idan aka bi wannan zahirin wannan hadisin kenan me yake nunawa sallah in ka yi ta baya halatta kuma ka ƙara yin mi ka ƙara yin irinta to amma kuma in aka ta a wannan zahirin hadisin kenan ya ci karo da mi da wancan hadisan da suka gabata duk da ko shi yana nuhin gida ne amma shi wannan aikun ga a mutlaka yake to me yake da suna jam'an bainal adilla malamai sun fassara wannan da cewa idan ya kasance mutum yayi da niyyar gaba ɗayan su salloli na farilla an gane da kyau ko kenan abinda ake so idan kai sallah ta la'asar ka zo wani masallaci kai isko ana sallar la'asar ya halatta ka shiga amma kai ba da niyan mi ba ba da niyan sallar la'asar ba da niyan sallah ce kake ta nafila domin malamai suke cewa anniyatu tumayyizul ibadati ba'daha an ba'di ka'ida guda biyu ne wanda suke kusan kama da juna suka ce anniyatu tumayyizul ibadati anil adat niyya ita take bayyana ibada da al'ada mutum biyu ne suka zo wannan ya zo ya wanke duk inda ake wankewa idan za a yi arwalla ya shigo masallaci ya sallah wannan shi ma ya zo ya wanke duk inda ake wankewa in za a yi arwalla sai ce haba ka gani yanzu da na yi arwallan nan har na samu sauki-sauki ƙura duk ta tahi an gane da kyau ko yanzu shi wannan yayi ne don mi don kawai tuwalet don ya kawar da ƙura yana iya yi sallah da koda ko abin da ya yi inda ake arwalla ne yana iya yi sallah dan mi dan ba niyyar arwalla ba ya niyyar mi yayi niyyar sarki yayi tuwalet yayi shi kuma wancan yayi niyyar arwallan yayi mi da ita yayi sallah kun ga niyya sai ta bambanta ibada da mi da al'ada wancan al'ada yayi wannan kuma mi yayi ibada yayi ka'ida ta biyu niyya tana bambanta ibadu sashen su akan sashi yanzu kun zo shi wannan yayi da niyyar nafila yake kai kuma kayi da niyyar mi kayi da niyyar farilla kake yi wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am mali yace babun fi jima'il imami wa fadliha imamati wa fadliha babin da yazo game da a matattara ta limanci da kuma falalarta kamar nan babubuka ne wanda za su zo a kan bayanin limanci malici haddasana suleiman ibn dawud al-mahriyu haddasana ibn wahbin akhbarani yahya ibn ayyuba an abdurrahman ibn harmalata an abi ali al-hamdani qala sami'tu uqba ibn amir yaqulu naji uqba bin amir yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah yana cewa man amman nasa fa asaba alwaqta duk wanda ya ma mutane limanci ya samu lokaci ma'ana yi ta daidai lokacin falahu wa lahum yana da lada su ma suna da lada wa man intaqasa min dhalika shay'an dukkanin kuma wanda ya rage wani abu a wajen limancinsa fa alaihi to zunubinsu yana a kan shi wala alaihim su ba su da zunubi an gane da kyau ko wannan shi ne haɗarin me haɗarin limanci in ka yi kuskure to duk ka kwashe me ka kwashe laihinsu wannan kuma shi ne mahimmancin sallah a cikin me a cikin jami'i duk yadda dai ta yi kai dai ba za ka yi asara ba ko an gane da kyau ko liman ya yi sallah ba a ruwallah ya kare sallah yanzu shi kenan sai ce muku tashi ku sake sallah a sai mu ce liman kai dai a cikin matsala mu sallan mu tayi shi yasa manzo Allah ya ce al-imamu daminun wal mu'adhdhinu mu'tamanun wannan shine kenan ashe liman mai ba karamin aiki suke da ba shi yasa dan manzo Allah ya san girman nauyin da ke akan limammai yayi umarni ai musu biyayya ta kai tsaye in dai ka shigo masallaci to kana a karkashin limami ne daga cikin biyayyar mun gani a karatun shi ko ko tsaye ma ba za ku yi kuna jiran sa ba domin rishin ladabi ne sai dai ku zamna mi ku zamna ku jira sa wannan karatun har yanzu mutane ba su gane sa ba a jiya mun yi karatu hadisai wanda suka nuna baya dacewa jiran liman da tsaye ko da ko lokacin sallah ya yi ku zamna in ta kama limamin bai zo ba ku tura wani yayi a tashi ayi sallah amma mutum yana tsaye yana kallon lokaci limami har yanzu bai zo ba an kare da kyau ko akwai wanda tsuki zai yi wannan shine kenan mutane suna kwasa da yawa an gane ko Allah ya kara ma limamai hakuri kenan ina tsammani lokaci yayi na'am alam bismillah jazakumullahu khairan aje mun yi bayani ya za ka yi to ka shigo masallaci lokacin sallah yayi liman bai zo ba kuma manzon Allah yace in mutun shigo kada ya zamna sai yayi raka'a guda biyu kuma sannan ya ce har yanzu kada a jira liman daga mi daga tsaye ya za ka yi kana da zaɓi guda biyu zaɓi na farko in ma ka fara yin sallah ta tahiyatul masjid an gane da kyau ko sallah ta tahiyatul masjid ko da ko kasan lokacin bai isa liman na zuwa an tada sallah sai ka mi ka katse sallar in ka yi raka a guda ka sallame in ba ka yi raka a guda ba kuma ka mi ka saki hannuwanka zaɓi na biyu shine ko ka yi idashtama'at ibadata ne ko kuma ka'idar da suke cewa malaman mai ke da suna makasid suke cewa idza ta'aradat maslahatani ru'iya a'lahuma bi irtikabi akhaffihima ayyuka biyu sun hadu dole sai an yi guda ka shigo a masallaci ko ka zamna kai ibada ta jiran liman da manzon Allah ya ce ba a jiran shi da tsaye ko ka yi mi ko ka fara sallan nafila to a wannan lokacin kana iya ka gabatar da zama in kana tsoron lokacin ba zai isa ba kana shigowa sai ka zamna an gane da kyau ko ka zamna ka shira limami ba san ko ana gane da kyau ba tunda ibada biyu ke ta haru dole kuma sai an yi guda ami a bar guda in kuma kana iya aljam'u an gane da kyau ko aljam'u aula min tarji ma'ana ka fara sallar ka ta nafila in liman ya zo ka sallame in kuma ka san lokacin bai isa ko kasala kake yi ma kai sallar nafila kai magariba shi kawai ka zo kai to zamanawar ka an gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna a ƙarshe muna ƙara ma uwa albishir da cewa mun ƙara ranar litinin a cikin karatun sunan da abi dawud abin da ya samu ka ƙara litinin kin don saboda akwai majalisi na malam suleiman ya yi balaguro to muna son muraya majalisin kada a bar shi haka na riyadu sahihin suke karatu a kowace ranar litinin to za mu ci gaba da karatu sunan abi dawud don muraya majalisin kenan sai kasance har zuwa dawo wasu sau uku za mu riƙa yin karatun sunan abi dawud in allah ya so kenan lendi insha Allah akwai karatu bayan sallar maghrib kamar yadda aka saba subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bayan haka karatun da aka gabatar wanda dokta ya gabatar Allah ya saka masa da alkhairi akwai karatun da ban samu ba na farko ban same sa ba to wanda na samu daga baya sai ban tura su ba a cikin group dan saboda naga an tsallake wancan wanda suke biya a koda yaushe ba za su samu ba to bayan na dawo duk karatun da ya yi na yi shi a cikin awa guda an gane da kyau ko ma'ana sharhi na kai tsaye don saboda wanda suke ba su halartar karatun ko bu samu damar halarta ba kuma don saboda wanda suna bin wannan karatun ne ta hanyar kafafen sadarwa domin ina tabbatar muku da cewa wanda suke bibiyan wannan karatun ta hanyar sadarwa sun yi yawa nesa ba kusa ba akan wanda suke mi wanda suke a nan gabanmu kenan shi yasa ba mu wasa duk karatun da aka tsallake ba a samu ba to dole sai mun maimaita shi don saboda wanda suka rasa su samu kenan wanda ba su same shi ba suna iya su ji ba a cikin gurubcin mu na maske imam bukhari darussan imam abdul malik bukhari za ku ga karatun insha Allah wanda kun ba su cikin gurub su yi kokari su samu a sanya su a cikin gurub ga salahuddin nan ko kuma me ke da suna ne ko kuma akwai daga cikin kameraman mai sunan shi Ismail ko shi ma yana admin sai su sanya su assalamu alaikum wa rahmatullah